imani da cewa akwai tashin kiyama ranar ƙarshe wannan gaba ce mai matuƙar mahimmanci daga kuma cikin rukuni na imani ma don da yawa daga cikin mutane aikin da suke aikatawa duk da ba su faɗa da bakinsu cewa ba su yadda akwai lahira ba amma aikinsu ya nuna cewa sun ba ɗauka cewa akwai lahira ba wadda yadda akwai lahira shine zai rinka yin aikin da yake jin tsoron gamuwa da Allah a wannan yinin yake kuma tsoron wani irin tsayuwa zai a gaban ubangiji za ka sai bar abubuwa da yawa don tsoron gamuwa da sakamako mara kyau ba ga wannan koda mutum bai faɗa da bakinsa ba aikin shanu cewa ya yarda ya yi imani a kutashin kiyama amma da yawa daga cikin mutane kamar da wasu ma suna faɗa har da bakinsu cewa bayan wai daga duniya sai ka faɗi wani abu daban ba ana faɗa ba wani abu kamar izgilanci ko shakenci ma'ana a sakata a wala kawai daga duniya sai ka duni ko ma'ana sai shakenci wasu kuma sun yarda daga duniya za a mutu don ita mutuwa babu mai inkarin za a mutu amma damuwar shi ne ba su yadda akwai tashin kiyama ba suna ganin aka mutu kawai shi kenan in ka mutu kawai shi kenan kamar yadda arna da yawa suka faɗa suka ce ai wata ita duniya ba na bane kawai za mu rayu ne mu mutu ba za tashe bayan mutuwa ba har ma suke manzon Allah inkari da munanan misalai wani daga cikin sa dauko kashi wanda ya zanto da digagge tsohon kashi a bola yace yanzu wannan kashin zaka ci tashin kiyaba za a busa masa rai bayan ya zama haka yanzu ni ma zan ƙi zama haka yanzu zama ƙashi kuma ta yadda ni sai manzan Allah ba shi amsa cewa za ka mutu ka zama ƙashi ka zagonye a busa mare a dawo da kuma saka a jahannama na fata an gane to haka ne ai kaga aikin da yawa daga cikin mutane a yau ya nuna mu maka cewa ba su yadda akwai ran tashin kiyama ba shine sai wani mai hikima yake cewa ita duniya ko rayuwar dan adam tana da farko ba ta da ƙarshe kama inda Allah ya halitta ka shikenan akwai farkon kan halitta ka amma dan adam ba shi da ƙarshe domin in ma zanto ya samu aljanna rayuwa ce wanda har abudin abada ba mutuwa ba tsufa ba gajiya a ciki wa in ma ya samu wutar jahannama Allah ka tsare mu ita kuma la ya mutu fiha wala ya ha a ga dan adam shi ma ba shi da ƙarshe kenan ita kuma lahira gida ne guda biyu kamar da Allah ya faɗa cikin Qur'ani cewa fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wasu su samu aljanna Allah ka saka mu a cikin su waɗansu kuma a jefa su cikin sa'ir ma'ana wuta Allah ka tsare mu daga wancan hanya to shine malam sai kawo anan daga cikin rukunin imani ba za ka zanto mumini ba musulmi ba har sai ka yadda ka yi imani cewa akwai tashin kiyama ma'ana bayan an mutu ba shikenan ba akwai wata rayuwa da za ta ke yi bayan an yi rayuwar barzaku yanzu wanda ya mutum daga zamanin annabi adam har yanzu to ba lahira ya tafi ba yana wani guda cewa hayatul barzakiya ita tashin kiyama idan Allah ba da labari a Qur'ani cewa za a yi busa na farko a yi ba da umarni a yi wani busa a cikin kaho sai kowa ya mutu sai kuma Allah ƙara ba mu a sake busa karo na biyu ya ce fa'izahum qiyamun yanzuru sai duk halitta su taso gaba daya kowa ransa Allah ya mai da mashi da ƙilar da yake da ita ya tashi gaba ɗaya taru a farfajiyar kiyama ana jira da tsammani me Allah zai yi wa mutane muna fatan Allah mana sauƙi da mana jagora a wannan rana idan to muna cikin wadala zai musu ni'ima da kuma rahama malaike cewa yu'lil muslimu bi anna li hadhihi al hayatud dunya sa'atun akistantahi biha yace wajibi ne musulmi yayi imani ya cewa wannan rayuwar da ake ta duniya to akwai wani lokaci da za a zo na ƙarshe shine ranar ƙarshe shine awa ta ƙarshe na duniya gaba ki ɗayanta daga wannan awar ta cika Allah zai dammar duniya gaba ɗaya zan to babu wani mai suna duniya kowa zai mutu ba kowa a sararin duniya sai Allah sai ikon Allah iya abin da Allah kuma ya so ya ga dama sai kuma ya ƙara dawo da mutane to da haka dole mutum ya imani cewa akwai wannan ya ce fa ko yawman akir ya ce akwai ranar ta ƙarshe laisa ba'dahu min al-yawmi daga wannan ranar ba za a ƙara yin wani ne ba kuma a duniya mana an gama duniya ta ƙare an gama da shi ke dole ka yi imani ya ce kuma ta til hayatu saniya sannan bayan an gama rayuwar duniya gaba ɗaya duniyar ma Allah ya dammara ta ya shafe ta ya gama da ita sai kuma a yi sake rayuwa karo na biyu wata rayuwa ta daban da Allah zai kaddara kuma a yi ta wal yawmil akhir da kuma rana ta ƙarshe shine tashi kiyama liddaril akhirah zuwa gidan lahira kenan ko fayyab'athu Allah subhanahu al-khalaqa ba'athan sai ubangiji tashi dukkan halittun da yayi gaba ɗayan su sai Allah tashi kowa da kowa a tara sa farfajiyar kiyama idan tabbata a hadisi za a zo a tara dukkan halittun Allah a tara dabbobi a fara koro su tsaya sannan a saukar da aljanu su kewaye dabbobi sannan mutane kewaye aljanu sannan mala'ikun sama ta daya ta biyu ta uku ta hudu har iya abin da Allah ya so gaba ɗaya a tare a gaban farfajiyar ya babu wani kuma mai sanin me za a yi kuma Allah zai rabu da kowa ba zai ce kowa komai ba tsawon shekaru Allah kamar da sauki Allah ya ce wa ya hashuruhum ilaihi ubangiji zai tara mutane a wannan yini jami'an gaba ɗayan su dukkan halittu yuhasibahum dan ya musu hisabi a yi sakamako ranar ba da sakamako kenan suna ba ta an gane wani lokaci Allah na kaddara a yi wani abu a duniya wanda yana alamta maka tashin kiyama ko duk wanda ya san menene makaranta da ake ta zamani in ma ta boko in ma ta arabiya in ma ta qur'ani ta zamani ko ana ware lokaci karshen shekara sai a ce yanzu an zo wani karshen shekara ne da za a ba da sakamako da kyaututtuka ga ɗalibai masu hazaƙa za a yawon suka yi sauka za a yi kaza za a yi kaza ba na yi ba ba kwanan nan ma aka yi ta yi ba duk gari ya girkiɗe kamar kace sallah ake yi ba ka ake ba aka gama tara mutane aka yi kaza aka yi kaza to kiyama ma haka ne za a zo a yi tashin kiyama Allah zai ba mutane sakamakon su a yabi mutanen kirki a ɗaga darajar su a ba su matsayin su misali ke cewa iza waqa'atil waqi'a laisa liwaqatiha kadhiba khafidatun rafi'a idan mai aukuwa ta auku a wannan rayuwar ko kuma wannan yinin in ta aukun ba wani mai kareta babu kiyama amma yanzu kada fice maka bai da kiyama ba yana ganin ai kawai wasu akwai masu bilifin cewa wai idan ka gama rayuwarka a Najeriya ka mutu sai kuma a haife ka a China akwai masu wannan bilifin akwai su har a Najeriya akwai masu wannan irin kudirin suna ganin dan adam wai reputation din sa ake yi zai mutu ne a nan amma za a yi harfarsa kuma a wata ƙasa har ma dai su mahagawa ne wani repeat ne akwai masu wani bilifin wani irin wata wani kalan salin aƙida ce na ba ta an gane suna ganin haka ne ita duniya bai ba ta ƙarewa kawai da an ka gaji ka mutu kuma sai a sake yinka a wani gari a wata duniya da kuma kuma ka cikin haka za a yi ta yi ta ga wannan duk tatsuniya ce kawai to sai ubangiji yake cewa a wannan yinin ki yinin kiyama khatidatu mai kaskantar da waɗansu ne da su ne manya mala'u ana faɗar su fir'auna wane ne samudawa ba haka bane wurin tashin kiyama sai a tattara su a tattaka su a jefa su a jahannam tunda ba su da imani ba rafi'a kuma tana daga daraja waɗansu da ba a ganin sa a matsayin komai ba a ma tunanin sa cikin mutane amma sun ba Allah da gaskiya sun bi manzon Allah sun mutu da imanin su sai Allah daga darajar su akwai waɗanda in aka yi busar ƙaho na bima daga kaburburansu Allah zai kawo musu abin hawa zuwa filin kiyama saboda matsayinsu abin ubangiji sun ba Allah da gaskiya Allah ka saka mu a cikin su haka kenan su ba su yi gudun fanfalaki ba ko Allah ka saka mu a cikin su ka san muna yara ana ba mu labarin gudun fanfalaki in kana gudu wai kedin duniyar ka ta taba kediyar ka tsabar tsabar bala'in da ake ciki to dai misali ana baka samfari cewa za a yi wata rayuwa fa nan gaba ta bala'i ka shirya mata duk da ba suna da aya ko hadisi ba ne amma suke da salon karantar da ke wannan duka san menene lahira kuma tun kana kaɗan kawai tsoron wunin lahira saka to ya za ka a yanar ta ce ka bi Allah ka yi gaskiya yanzu a duniya sai Allah kuma ran tashin kyama sai maka jagora ya maka abin da ya dace da jin daɗi ka tsira daga wannan bala'i to haka akwai wanda su ran tashin kiyama abin hawa za a ba su ma zuwa filin kiyama shi ba ruwan da wani hayaniya kuma gaje sai Allah saka karkashin ilal arshi zaman sa yana kallon mutane suna ta uzurinsu wani yana faduwa wani ya ɗauko tarin gasho gaba ɗaya kansa ga wani ya ɗauko jihar yobe ga wani ya ɗauko najeriya eh haka mun zala faɗa duk wani ta cuci dukiyar al'umma ta gwamnati ran tashin kiyama daura mu za a kansa ko me ma kuma zai kirlo in kai gwamnati ilal ashin ba ruwan kai don tashin hankali to haga shi khafidatun rafi'a ta hada ga darajar waɗansu saboda sun ba Allah da ba san su ba sai gane ashe wani babban mutum ne wasu kuma ana ganin su ne mala'u masu lawani masu alkyabba masu kaza ashe ba margaska suke ba ba gaskiya bane ƙarya suke yi yan fowon naye ne yan yarye ne sai Allah kaskantar da su a tahi sama makafiyar tashin kiyama Allah ka tsare imanu sai malik ya cewa ko ina miki yace lil fa liyuhasibuhum dan Allah musu hisabi fa yajzi al abrar bi na'imul muqim sai ubangiji ya bada sakamako ga mutane masu nagarta da suka bi Allah suka bi sunnar manzan Allah suka bi sunnar annabawa suka yi haƙuri da wahalhalu da zagi da tsangwama suka ƙibin zan zuciya ko suka tsaya suka bi abin da Allah yake so fa amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa kaga haka Allah ya faɗa sun ji tsoron wannan yinin ya za su tsaya a gaban ubangiji kuma suka hana ransu bin son zuciya suka ba abin da Allah yake so suka ba abin da manzon Allah yake so to sai Allah ce a wannan yini sai a yanzu ina ne kuma su aljanna ce Allah ka saka mu a cikin su yace ina miki wanda zai al fujjar ko su kuma fujjar fajiran mutane fajiran bayi sai a musu mai sakamako bil iqabi na uquba da azaba al muhin azaba take al azabul muhin azaba ta walakanci zaga qur'ani la ta kawo cewa azabul muhin azabul harik azabun shadid azabun alim azaba ce amma iri iri ce za a yi wa kowa gwargwadon irin abin da ya fi tsana a duniya yanzu a duniya wani da mutuncin sai zube a idan mutane gware da sa kudi ya fi miliyan 100 ma akwai masu irin wannan ra'ayi da a ce mutuncin ya zube to zai iya ba da duk abin da ya mallaka dan a rufa mar asiri ba akwai su ba shi kuma wani bai damu da walakanci ba shi dai zai samu kuɗi duk abin walakanci ma zai iya yi yanzu kan masu nan fina-finan nan kaga ai ya ce walakanci don ya samu kuɗi ko ya fito a matsayin ɗan daudu ya fito a matsayin ɗan iska kaga wannan mai mutunci zai dai wannan abin da ya samu kuɗi abin za a bari wa ƴaƴa da jikoki to amma don ya samu kuɗi zai iya yin komai kaga wannan shi walakanci abun sa ba komai bane amma ko wanda ko me za kamar a duniya a ce a dauke shi a matsayin ya fito ɗan dirama a gwari ya mutu ko da zai fito a malami ne makuwa tun da ta iskanci ba gaske ba ne ko to haka to Allah da mutane azaba ne gwargwadon irin abin da zai bakanta musu rai idan mutum baya son walakanci ne to sai masa azabul muhin azaba ta walakanci da kaskanci haka mazala ke cewa farkon wanda za a yi wajen sarar dashin kiyama farkon kalatin jahannama mutum uku ne da malami da mai kuɗi da kuma kakkarfa malami ya ce an karantar da ke an baka ilimin addini qur'ani hadisi wane ne me kai da shi ce ya Allah na karanta qur'ani ba dare ba rana na karantar na yi tafsiri na yi kaza na yi wa'azi na yi komai ta faɗa salati ƙarya kake yi kai dan a ce kai mai ilimi ne kuma an riga an faɗa a duniya da haka yanzu ba ka da sakamako a gun ubangiji salati a kifa kansa ƙasa tashin kiyama a kifa shirin da take sai kuma a zakafarsa hancinsa da fuskarsa dan ƙasa a wullahi jahannama kaga walakanci ya tabbata kenan ai ba ɗaya ke da za a ɗauke shi su kutum a ce tafi jahannama da kafarsa ba kaga ba ɗaya suke ba na fata kuna ganewa so haka Allah yake azaban daki daki gwargwadon irin yadda mutum yake abin da za a marna azaba shi ma gwargwadon zai ji bala'i da fikin ciki kenan Allah ka tsare mu da zuri'ar mu gabaki daya to sai musu azaba almuhin ta walakanci fin nari a cikin wuta yace wa annahu ko haka ne ba yasbiqu hadha asadu sa'a amma kafin a yi tashin kiyama to akwai ashratu sa'a alamomi da za su tabbata wanda daga su ne din mai ilimin addini zai gane cewa duniyar nan fa ta zo ƙarshe to zai fatattar nashi nashi ya roki Allah ya tsare imaninsa ya kashe shi mutu da imani domin tun a zamanin sahabbai ma sun yi addu'o'i da manzala ya ishara cewa za a samu wani lokaci na mulki da fitintunu suka roki Allah kada ya kira wasu wannan lokacin kuma suka mutu kafin lokaci na fata an gane to haka a tatu sa shi ne waɗansu abubuwan suka faru a duniya to daga nan kawai ba wani komai da rage duniya kuma sai tashin duniya ya gabato Allah ubangiji ya sa mu cika da imani ya ce wa ko wa amaratuha da ashratu sa'a da amaratu ha kusan duk abu ɗaya ne alamomin tashin kiyama wanda daga su ne za gane cewa an zo ƙarshen duniya kamar me ka kuri dalil masihi dujjal kamar bayyana dujjal da yawa daga cikin mutane waɗanda ba su da alaƙa da ilimi na addini suna cewa ai dujjal ya bayyana saboda me sun ga kiɗe-kiɗe ya yi yawa a duniya yanzu ko yanzu kana shiga unguwanni ko gunda ake samun matasa 'yan shekara 20 da 17 da sauransu za ka suna yawan son su sa mp na kiɗe-kiɗe kuma kiɗan ma mara ma'ana ba a san ma me ake faɗa ba ragazab ragazab ragazab kamar kiɗan 'yan gobe amma suna son abin kuma in ka shiga mashin ɗin samari shine a kunne a motar su shine a ɗakin su shine duk inda ka shiga kawai ka ji kiɗa sai su gani ai dujal ga bayyana to wannan kuskure ne dujal halitta ce mutum ne ya kuma zalla faɗa zai bayyana a tashi a ƙarshen duniya in ya zo zai ce shi annabi ne farkon da a wasu gina zai ce shi annabi ne Allah ya turo shi zai fara kiran mutane zai fara samun kuma magoya baya saboda a yau a duniya duk abin da ka fito ka ce kai da awa kai sai ka samu masu goyon bayanka ko na gaske ko na ƙarya tunda a yanzu ga kuma saboda shedan shedan kawai david suna bauta shedan ko suna bauta shedan suna nan kuma manyan mutane ne ma a duniya ba ka ma shahara a duniya ka zama wani abu ka shiga harkar turai da yahudanci sai kana wannan kungiyar ka yadda shaidan ne abin bautar ku ko ina ga da yawa daga cikin masu abubuwa celebrity suna abubuwa na alamomin suna da alama da suke nunawa wanda in ka san alamar ka gano nan mai bautar shaidan ne Allah ka tsare imani eh to a dama duk abin da ke wata ba Allah ba da mai zai biya da halaka ne duk abin da ake bauta in ba Allah ba da me zai biya an suka ce malamai bauta shi ne dole a samu wa za a bautawa waye zai yi bautar yaya za a yi bautar kuma kai bautar me za a baka in kaki kuma me za a ma na hukuma abu guda biyar ne to a hanyar da ba na Allah ba akwai wannan abu babu ai duk me bauta wanda ba Allah ba shi da wannan abun ai sai dai ka samu wa za a bautawa wa zai bauta amma ya za a yi bautar kuma shi abin shi tsara eh za a samu to in kai bautar me zai baka babu dan bai da komai na kansa dan adam ai bai da komai na a cikin duniya ai komai na Allah ne yake sarrafa shi kuma sai mallaki abin sai nashi amma sai na Allah ne na fata ana ganewa sai mai bin Allah ne kadai yake da wannan sharadi guda biyar din Allah ya tsara ya za ka yi bauta in kai zai baka kaza in kai kuma zai maka kaza kuma duka zai maka Allah mana kyakkyawan karshe na'am
irin kamar gayu ko wani abu da suke kwaikwayon yan shekarun da suke yin sayan da su da waye
hukuncin su abu guda biyu ne idan an mara bayani ya gane cewa wannan masu bautar shedan ne fa ga dalilai ga dalilai sai ya ce a kai dalla wannan kuma ku gane musa dai ba ku da fahimta ku kawai auditor mutane ne ba ku da wayewa wannan wayewa ne sai kibi to zai tashi a cikin su in dai mutu sai da in kan mutu ya tuba kuma ta wannan fayin shi alhamdulillah amma in har an mara bayani an kore mar shubuha ya gane kuma ya ƙi to zai tashi a cikinsu amma wani yana ne saboda kawai bai san ma'anar ba ma da kamar bayani cewa wani baka za ake nufi ga dalili ga dalili ko ga a ya tsorata kuma zai bar abu to ga wannan zaka masa uzuri saboda jahilcin sanar da babba dawa ko da yaushe bane in mutum ya abin kafirci ake sama kafiri har sai an mara bayani na ilimi tukunna in bai gamsu ba in ya gamsu kibi ya kiti bai canza ba to sai alkali ba fa kai ba alkali ba yau ba kai kawai dan gama gari ba a kai ba ruwanka kai ba ruwanka da cewa ya kafirta a alkali ne ce to based on dalili kaza kaza da ka sabawa to ka karyata Allah da manzansa inda ana shari'a ma sai a je a masa haddi a fille masa wuya sai a binne shi a bayan gari shikenan ya zama arne kawai amma kai baka zaka ce musa ya zama arne ba sai dai kai ka rabu da shi ka jira kuma abin da Allah zai yi yau to hagan ba kamar bayani na ilimi ba ba zai gane ba zaka ba zaka ce masa ya zama arne ba tunda a zuciyarsa ya yarda da Allah ya yarda da manzon Allah yana yin sallah yana kaza amma yana daukar abin wani gayu da wani yayi shi bai san cewa ma ga illar abin ba dole saka masa bayani ka kore masa shubha a dama sai bayani na ilimi dai ba wai sauke kusa bi ba a na ilimi ai bayani kala biyu ne akwai na shirme ai sauke bulu ka yi ta bayani to ka hujja babu to haka shirme kenan ka yi yauwa za ka masa academic baganganu ne na ilimi da zai fahimta gane ilimi ne da gaske ne ba wai kai ma kawai kana fushi da kuma hauka ba ne shi yasa akwai yaki a gurin malaman sunna kuma suna ta yi ko to Allah ubangiji ya taya su yace kamar fitar dujal to dujal mutum ne da zai zo a ƙarshen duniya zai ce shi annabi ne a karan farko in ya samu biya fara abubuwansa sai zo ce kai shi Allah ne ma shi yanzu Allah ne ma manzala ya yi hadisai masu tarin yawa game da siffofinsa da abin da zai a duniya da zaman da zai a duniya har zuwa mutuwarsa ya ce wa masu habai su kwantar da hankalinsu idan ya bayyana manzan Allah na raye ya ce shi zai kashe shi amma idan bai bayyana ba har manzala ya rasu to kowa ya kwaci imaninsa ga hanyoyin kwatar imani ga siffarsa ga sharrinsa ga aikinsa ka je ka ilimin addini ka san hadisan manzon Allah sai ka koya ka gane sannan kuma ga addu'o'i da manzon Allah ya bayar kariya daga dujal shine ka dage da karanta ayoyi goma na farkon kafi a kullum ko ayoyi goma na karshen kafi a kullum to ko da ya bayyana kana raye Allah zai baka kariya ba zai tsara akan ka ba haka manzon Allah ya faɗa maka cutar kuma ya baka magani sallallahu alaihi wasallama shine ba taɓa yin malami irinsa ba a duniya shi zai baka jarabawa kuma ya baka amsa ya ce ga cutar kuma ga magani kai na ke wokin da ka ga inda ya kamata ka je ka sakan ka ci Allah mana gam da kata ya zo haga wannan shine babbar alamar tashin duniya Allah ka tsare imani wa ya ajuju wa ma'ajuj da kuma fitar ba ya ajuju wa ma'ajuja su ma mutane ne na ba ta an gane waɗansu kabilu ne guda biyu ya ajuju daban ma'ajuju daban kowanne zaman kansa yake waɗansu mutane ne halittu ne mutane kamar kai suna wani guri da Allah Ubangiji keɓe su Allah ba mu labarin su a cikin kissa zurƙarnai ne a ƙarshen sotul kahafi ko Allah ya ba da labarin su bayan yayi kaza da kaza an karanta an sani tunda ba tafsiri ake ba wata ran za ku zaku malamin tafsiri to da ta kace mutane ne amma mabarrata ne su makasa ne kawai yan bala'i ne yan fasadi ne suka roƙi shi wannan zurfanne ne ya sa musu kariya tsakanin su da ya ajujo majuju kuma sai saka musu katanga ta ƙarfe aka sa aka sa ga duwatsu manya tsakanin asalin gurin mutanen suke rayuwa sadafai ne ko aka sa manyan duwatsu ne ga kuma hanyar tsakani suka ce inna ya ajujo majuja kuf su dunatil ardi falan da kardan alata da lalame radima ko alama makkanni fihi rabbi khairu yace abinda Allah ya bani na yi mulki da matsayi shi ma ya zama alkhairi ba sai kun ban kuɗin ku zan muku aiki ba kawai da fa'inu ni bi quwwati ku taimaka min da ƙarfin ku ku zo muku wannan katangar ina ka samu atuni zubar alhadid yace ku samu duk wani ƙarfi da kuka sani a yau aka samu aka shirya tsakanin duwatsu guda biyu sannan kuma saka narka dalma in aka shirya ƙarfi ya shiryu ya dafa tsakanin duwatsun kuma sai a fara ma dalma a gare zama ya zama katangar ƙarfe kenan sannan kuma kai tsawon sa har ya fi duwatsu ya tafi matsa'u an ya zaharu ba za su iya kama su ƙetara shi ba matsa'u lahu naqba kuma sai huda shi ba har sai karshen duniya haka suka samu wannan kare to in Allah ka karshen duniya za su huda su fito haka Allah yi wata rana manzo Allah na kwanta a gidansa sai ya tashi a firgici ya tashi cikin firgita yana ta salati yana cewa yau din nan yace la ilaha illallah ko wadul arab min sharrin qad iktarab bone ya kusa cimma larabawa ko musulmi saboda a yau din nan ya jujo ma juju sun huda katangar da aka musu kamar ka ce haka sun dan huda wani guri kadan a zamanin manzon Allah ba kuma yake suke ba dare ba rana su kullun yi suke yi to sai karshen duniya sai Allah ba su dama tunda Allah lokacin duniya ta ta ya su dammara su kuda kawai su fado shi kin daga nan kuma komai suka samu za su halaka shi su mabarnata ne kawai bala'i ne kada Allah kai ranar lokacin su Allah ka samu cika da imani a duniya zancen manza ta yi da kanka za ka nemi suka koma ga Allah man bala'i ya bala'i ba haka bane da kanka za ka roki Allah ka mutu wallahi da wani bala'in ai gara ka koma gun Allah ma sauki Allah ka tsare imanin yace wani dole isa bin maryam alaihissalam daga cikin alamar sahin kiyama akwai saukar annabi isa bin maryam zai sauka za a saukar da shi domin a imani na ahli sunna annabi isa ba mutuwa yi ba Allah ya ɗauke shi zuwa sama haka Allah faɗa ku wa qaulin inna sallama isa bin maryam rasulullahi Allah ta wa ma qatalu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu barrafa'ahu Allah ilayhi na fata an gane Allah ɗauke shi ne zuwa sama in ƙarshen duniya ya zo sai Allah sa a sauko da shi mazalla ya faɗa hadisi ingantacce za a saukar da shi ne a yankin Palestine mala'iku guda biyu su sauko da shi ya taba ƙasa ya sauko yanzu ya faɗi ma siffa da zai zo da ita kamar sufar wani sahabiwa ne ya faɗi su suna kama da shi mazala ya faɗa in ya sauka shi zai kashe dujal annabi isa zai kashe dujal bayan ya kashe dujal kuma za a ɗauki shekaru aƙalla masu yawa duk duniya ana cikin zaman lafiya domin a lokacin ya sauka ba za a yi wani addini ba a duniya sai musulunci duk wanda zai addini da ba musulunci ba kawai za a yaƙe shi za a kashe shi sai a gari duk duniya musulunci ake kamar ka ce garin madina zamanin manzon Allah musulunci sak babu wani addinin baka ba sai a yi shekara sama da nawa babu gaba babu tsana tsakanin yan uwan mutane domin duk ana kan tafiya guda daya ina fata an gane to wannan ma alamar tashin kiyama ne in ya sauko ba zai zo da linjira bane a'a zai yi amfani ne da qur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka zai yi hukunci ne da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ya zo a matsayin sabon annabi bane ina fata ana ganewa to wannan ma alama ce ta tashin kiyama yace wa khurujul ko adaba sai abu na gaba sai fitar wata dabba aka saka kawo dabba kawai ake cewa wace irin dabba ce ba sani ba in ka bibiyin maganganun malamai suka ce wannan magana akan dabba din yadda Allah ya faɗi cewa wa iza wa qalqaul alim din ko to yace wannan dai dabbar da Allah ya faɗa kawai dabba ce wace iri ba sani amma dai mun yi imani dabba ce za ta fito ƙarshen duniya kuma za ta yi magana kowa ji maganar ta ta gaya wa mutane matsayin su wasu malamai suka ce za ta rinka mutane alama ne a jikinsu idan mutum dan wuta ne ta rubuta masa alamar dan wuta ko ba zai gugu ba shi kenan haka zai zauna Allah ka tsare imanin sai ku tafi kasuwa ga dan wuta ga dan aljanna ku yi tsaye da sayarwar ku kowa na ganin juna mu da lokacin muna gurin Allah insha Allah na fata an gane muna cin insha Allah muna cin salama Allah sa haka yau to wani shi ma alama tashin kiyama ne suka ce malamai za ta fito ne a ina aka ce ba samu hadisi ingantacce daga manzon Allah cewa ta fito a guri kaza ba an samu ganganu kamar haka wasu suka ce za ta fito ne a dutsen safa wasu kuma suka ce a'a ba a dutsen safa bane a karkashin kaba kawai ta bullo ta fito kayanta sun dai faɗi maganganu da yawa amma dai in ka je ka dawo suka ce babu hadisi ingantacce daga manzon Allah cewa za ta fito a guri kaza amma dai dole a yi kai imani akwai ta Allah ya faɗe ta manzon Allah kuma ya faɗe ta na fata an gane suka ce kuma waɗansu to wannan wata dabba ce wasu suka ce ita ce taguwar da aka ba wa annabi salu a matsayin ayar wasu kuma suka ce a'a ba asalin uwar ba ce yadda ta aifa ne bayan su waɗannan arnan sun kashe taguwar ba sun soke ta ba dama to tana da ya har kuma ta gudu ta shiga dutse sai gudu ta shiga shikenan to wai tashin kiyama za ta fito a ƙarshen zamani ta ce wannan amma dai kamar da na faɗa muku suka ce babu wata bayani sahihin hadisi da ke tabbatar da cewa hakan za ka dai dabba za ta bayyana Allah da turo ta daga shi Allah sanyi daga na take kuma za ta fito tabbas mun yi imani tunda Allah ya faɗa manzon Allah ma ya faɗa sallallahu alaihi wasallam to wannan ma alamar tashin kiyama ne yace wa tulu shamsi min magaribiha alama ta gaba shine fitowar rana daga yamma tunda aka haife ka kasan ta fita daga ina ne daga gabar to za a zo wani lokacin da ita kuma yau ba ta faɗi ba yanzu to gobe kuma tsammanin ta a gabar saukanta kuma ta fito ta yamma to daga nan kuma bala'i ya zo duniya kenan daga wannan ranar duk wanda ya imani ba zai masa amfani ba duk tuban da mutum ya yi ba za a karɓa ba an riga an gama in dama can ya kafin hakan Allah karɓa amma in sai bayan da ya ta bullo a to shi kenan an gama mutum ya yi abin da ya ga dama kawai an gama Allah ka tsare imanin akwai bala'i fa gaban al'umma ba Allah ka tsare imanin ya ce wa gairi zalik min al-ayati da waɗansu ma dai abubuwa na alami da dama da Allah ya faɗa manzon Allah ma ya faɗa wanda in suka suka bayyana su waɗannan to su ne alamun tashin kiyama akwai alamomi ƙanana ƙanana ina fata an gane wanda sun gashi sun ta bayyana babu adadi ko to amma ina sa daga cikin manyan alamun tashin kiyama in kaga ɗaya daga cikin waɗannan to kuma kai ma kana cin tashin hankali sai dai Allah kiyaye na ba ta an gane yace thumma ko ina ne yun fa fi suri to daga nan kuma kamar tabbata a hadisi in dabbar nan ta fito ta ayyana mutane ga kafirai an musu shaida to sai Allah turo wata iska wannan bayan annabi isa kenan kuma ne sauka a duniya zai rayu aka ce har zai aure ma ya rasu kuma a binne shi da ake binne kowa daga nan a ci gaba da rayuwa a duniya sai Allah turo ta iska kawai daga wani ikon ubangiji duk inda busa jikin mumini kawai sai faɗi ya mutu jin mai imani zai mutu sai a waye gari duk duniya ba mai imani ko ɗaya a ga ƙarshen bala'i a duniya kenan shine zo a hadisi cewa za a zo wata rana ana hira da mutane a ce qur'ani to ba san qur'ani wasu mutane lokacin ba san shi ba kwata kwata sai wani ya ce to na taba ji je wani kakanmu yana ba da labarin wani abu sai Allah ce la ilaha illallah a duniya a lokacin ba wanda ya san ma kalmar wannan kalmar da kake ganin ta mai sauki za a waya gari ba a san ta ba a duniya sai a ce ai mun taba jin wani tsoho yanzu dai da kai baya fitowa bai da dauko shi a wani kwangiri ko wani jakan leda fito da shi shi ma ya kaza ce eh sanda suke yara kakansu ya ba su labari game da kaza kaga lokacin kina cikin bala'i babu musulunci babu maganar Allah arnanci ne tsagoro da iskanci kawai to akan waɗannan tashin kiyama akan su ne za a yi busa kawo sai kowa ya mutu ina fata an gane kaga mai imani ba zai maga wannan bala'in ba Allah ka sa mu cika da imani sai a yi busa daga nan sai a mutu ko yace nafkatul alfaniya wuta da za a yi kowa ya mutu duk wani mai rai kawai zai mutu wasa'iku ya mutu shiken ya ce sun manafakatun alba'afi wan nushu sannan kuma sai Allah ya ƙara ba da umarni sun manufaka fihi ukura sai a sake yin busa a cikin ƙahode ko zala ce wani mala'ika ne Allah ya halicce shi aka ba shi wani ƙaho kuma ya sa ƙawon a bakinsa ya sunkuyaye shi redi ya cika bakin da iska kawai so Allah ce yana so Allah ce masa kawai ya busa kawai shi ne abin da ya rage masa amma ya rike kafan kamar in ka taba ganin mai hura algeta ba yana cika ba gagarin ba kamar wani balo a nan ɗinsa ba to ya cika bakin da iska hurawa kawai zai yana jiran umarnin ubangiji amma yau za ka ga mutum saboda tsabar bai san waye Allah ba wai dan wani talauci ya dame shi ba fa dunya bace ma fa ta dame shi talauci ne kawai fa fa talauci ma fa na ƙarya ne fa saboda a lokacin da yake wannan abin fa riga ce a jikinsa fa mai kyau kuma duk ya a yinin ya ci abinci fa amma da maka shi yau da ƙauhan tashin duniya a hannunsa yake zai busa ba suna faɗa ba wannan ba karamar magana ba ce inda mutum mai ilimi ne to da ke jahile ne sai ga musu uzuri mu kuma Allah ka tsare imanin to idan sai ai busa ta biyu da ta shikenan busa da kuma duk wanda ya mutu shi kuma zai taso ya rayu a bisa kaddarar Allah yadda mutum ya mutu shekara dubu ɗari ne da mutuwa kawai zai taso ƙasa babu koman shi babu alamunsa ba kwata-kwata ko yanzu nan gunda muke rayuwa wa ya san su waye suka yi rayuwa shekara dubu da ta wuce sai Allah ne kaɗai ya sani ba mamaki ma wata ƙasa ce nan ɗin da waɗansu al'umma an gama da su suna tan an binne baka san ma labarin ba sai ga kowa sai taso yadda yake kawai sai a kama kuma amsa kiran Allah yau mai zan ya tafi da da'iya kenan la'i wajala kowa zai tafi kawai bai san kuma na zai je ba kuma ba mai magana ba mai tambayar kowa saboda bala'i ya kai bala'i Allah ka tsare imanin yace sai ayi busa ta biyu ta da halittu wan nushuri da kuma hado su abu daya wal qiyam li rabbil alamin dai ka zo a tsaya a gaban ubangijin halittu ma'ana a filin kiyama kenan za a zo a tare gaba daya duk wanda aka halitta daga cikin masu rai dabba ne tsuntsu ne ƙwaro ne bare kuma kai ɗan adam duka za a taru a gaban farfajar kiyama ubangiji kuma zai watsi da bayansa gaba ɗaya shiru za a nuna mutane cika da mulki na ubangiji za a tsaya tsawon adadin shekarun da Allah ne kaɗai san adadin su Allah bai ce kowa komai ba kuma babu wanda ya sanar ya tambayi komai kowa ya ce sun ma yi wutsal kutu to bayan an zo an gama taro manzala ya ja ya ceto ko ya roƙi alfarmar ubangiji a zo a yi hisabi Allah ta kuma za a zo a yi sai ubangiji ya zo filin kiyama za a yi hisabi sai Allah sa a ba kowa sakamakonsa duk halittu mutane kenan sakalai ne dan adam da aljani sai a ba su sakamakonsu da tafansu dama su ne aya sakalai ne ko dan adam da aljanu a ba su tafansu wanda ya aikin alkhairi a ba da hannun dama fa amma man ude kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila alihi masrura Allah ka saka mu a cikin su a wata aya lake cewa wa amma man uce kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi ishatin rabiya fi jannatin aliya Allah ka saka mu a cikin su amma aka san haka Allah ka tsare mu ya ubangiji idan sai ba da tafai yace faman akiza famin akiza kitabahu bi yaminihi daga cikin halittu dan adam da aljanu akwai da abin littafinsa a hannunsa na dama Allah ka saka mu a cikin su eh ashabul yamin kenan ko yace wa min akili kitabahu bishmalihi akwai wanda za a bata tabbas kuma a hannun hagu Allah ka tsare mu yace wa amma man uti kitabahu bishmalihi fa yaqulu ya laitani lam uti kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqabiya ma agna anni maliya halaka anni sultaniya Allah ce a'a kuzuhu fagulluhu thumma aljahima salluhu Allah ka tsare mu ba ma kuma ka fa thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluku saboda me ya Allah innahu kana la yu'minu billahi al'azim wala yahuddu ala ta'amil miskin Allah ka tsare mu ya ubangiji wannan bala'in fa tabbas zai zo fa wallahi mun yi imani da haka kuma tabbas ya faru duk wanda ka tafi da hannun hagu to ya shiga uku da kan zai yi ihu ya yi kuka ya ce da ma ba a bani ba kai to a kuma dole an ba dole sai an bar a wata aya lake cewa in an ba wa kafiri littafinsa da hannun da da hagu a ce kuma ya karanta fa ya kulu mali hadal kitab la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada duk abin da ka gani a cikin ka jawo ba Allah bane cikin mutum duk aikin kaza gani ranar kaza ga watan kaza yayi kaza ranar kaza minti kaza yayi kaza awa kaza duk komai gaba daya daga balagar ka har mutuwar ka shi yasa wallahi mutum ya kansa asiri ka tsaya ka ba Allah ka bi manzon Allah ka nemi ilimin addini duk inda ka tan addini ka je ko da ba za ka karanta ba ka ji me ake faɗa dan ka tsare kanka daga wani bala'il tashin kiyama amma wallahi in ka shanta ke a wannan rayuwar ka ce kai dan duniya ne to za ta ka duniyar ma yanzu daɗin mana na so yanzu ai babu ai babu a daɗin ya ƙare yanzu ai me yanzu daɗi a cikin dai mutum mai hankali ne mai kuɗin kuka yake mara kuɗin ma kuka yake shi yasa jin daɗi ɗaya ne ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka tsare imanin ya ce wanda aka bai kuma da hannun da hagunsa to ya shiga uku Allah ka tsare mu ya ce kuma ba ma wannan ba wasu kuma za a ba su nema wara a zahari hannun hagun ma sai an tusa kan hannunsa ta kirji ya bullo ta baya kuma a murda kansa ya kalli baya tukunna ba littafin nan shi saboda abar bala'insa ga dan adam da bala'i ya kyale shi duk irin ni'ima da rahama da gafaran ubangiji amma sai dan adam ya tara bala'i da zunubi Allah ka tsare mu don kisarka Allah ka tsare imanu yace wayu da ulmizanu sannan a kafa mizani sikelin au ran tashin kiyama ya tabbata a sunnar manzon Allah cewa za a auna ayyukan bayi wani daga cikin mutane za a zo da shi filin kiyama da tattafansa gaba daya guda 99 file file ɗinsa na aikin da ya a duniya 99 dukkan su gaba daya in ka bude su kowanne fadinsa iya ganinka haka daga nan ya fi girman zuwa wajen kusan ka ce har kusan so haka kiɗin alheri ko don ka za a kalli har gudun a yanzu in dai ba dare ba ne to girman littafi da ya kai wannan sannan ba komai a ciki sai sharrin da ya aikata a duniya ya yi kaza ya yi kaza ya ta amana ya yi ƙarya ya yi zagi ya yi gulma ya yi komai gashi a ciki a ce karanta da kansa ya gama lalata masa to kana da wani abu ko ba ɗaya ba 99 kana da wani abu wanda kake riki na lada da kake gani za a ɗauko a gwada ma ce a ya Allah ni ba ni da kawai ya rude ya ce Allah shi ba shi da kawai ma to yanzu wannan abin da ka gani ka yadda aikinka ne ka yi kwamfensin ka karɓa ko kuma kana ganin su malaku sun ma toge sun ma shari ce a ya Allah ba shari ba ne duk aikinsa ne ya tabbatar saboda kyama ba a yin ƙarya aiki na mata an gane to yanzu ba ka da komai ce Allah ba komai ba wani abu da kawai babu ya riga ma ya ya tsorata to akwai wata kadda yar kwaya daya wato ta girman ID card ba ita kuma rubuta la ilaha illallah ma'ana duk wannan abin da yayi na sako kaba'ira ne babu shirka ko daya ciki duka kaba'ira ne amma ga kalmar shahada da take asalin imanin sai yana nan sai a ɗauko ta to wannan ma aina ka ne sai kalla ya ce eh na wani ya Allah ta ma ya Allah wannan ka takarda karamar na ta hada ta da wannan 99 menene ma amfanin aunawar ai ai babu magana ko ya gama sarewa ana ce a'a a dai auna sai a tare 99 na a sa a hannun mizani kwaya daya sai kuma a ɗauki wannan kalmar shahada da yake da ita imaninsa a ɗaura lissafi a hannun mizani kwaya daya ya ce sai mana laika cewa sai wannan kalmar tauhidin ta rinjayi aikin da ya yi na zunubi ta sai tara ma'ana girman tauhidin da yake da shi duk zunubin nan tun da babu ka babu shirka a ciki kuna ganewa babu shirka a ciki babu haƙƙin wani a ciki kawai tsakanin shi da Allah ne to sai dan to ladan kalmar tauhidin sa ya rinjayi zunubin sa sai Allah sa ya tafi aljanna to haga ashe ayyukan sai an auna su sannan kuma ya tabbata a hadisi cewa ba ma aikin ba kai kanka sai an auna ka kowa sai an auna shan tashin kiyama in ka je kai babban asibiti kafin ka ga likita sai ka je an auna sikeli ko nauyin ka ba a rubuta likita cewa wannan nauyin sa kaza ne don zai baka magani ya san wani iri zai baka magani kuma kwaya nawa zaka sha shine amfanin auna nauyi sannan auna bipin kana da bipi ko baka da bipi duk ba ana yi ba to Allah yana auna bayan tashin kiyama za ka yi nauyi ne ba don kana da jiki ba a gwargwadon imaninka idan imaninka ya kai ya kawo sai kai nauyin da ake so gram ɗin ka yi nauyi saboda imaninka hujja shi ne hadisin da wata rana abdullahi bin mas'ud shi mutum da ka ce kamar irin ka ce me za ka ce mai karamin jiki mai karamin jiki ne shi wata ran ya hau kan wani wata bishiya zai saro wani resha ko dan wani abu sai mutane suka ga ƙaurinsa siririn ƙauri ɗan karamin mutum da haka sai suke dariya sai wani ƙauri naka kasa tsarin ko ba ka raba yadda dai raha ko zolaya sun za ce mai kuke wa dariya a wurin abdullahi bin mas'ud to ya ce na rantse da Allah ran tashin kiyama nauyin ƙaurinsa ya fi dutsen uhudu ma nauyi saboda imanin to ga za a auna aikin mu kuma za a auna nauyin mu karan kanmu kuma kowa zai daraja ne da ƙarfinsa gwargwadon aikinsa da imaninsa Allah ka sa mu cika da imani za ka kafa mizani dan a yi sikeli a yi awu Allah baya zalunci kamar sai Allah ya auna shi ya ce waye jiril hisab a ci gaba da yin hisabi wayin sabu sirat a kafa sira'i sira'i wata gada ce da za a shimfiɗa ta a kan wutar jahannama wutar jahannama rami ne kwazazzabo ne bala'i ce Allah ka tsare mu abdullahi dan umar ya yi mafarki ya ganta kamar rijiya kuma tana da turaku in ka san rija kankara a da can a da jikin masallacin juma'a ta kofar nan ta shiga tana in ka fita cikin tsangaya akwai rijiya tana da waɗansu abu da ke zuba ruwan ka zo da bukitin ka za ka ja waya zuba a ɗan ko wani bututu yana zuba ta nan da za ka yi rija kankara ana irin wannan abu to ka tana da irin waɗannan abubuwan turaku wutar zahar na mutum aka ce a kama shi shi ma a wulla shi ya ba farji ba an kamo shi an taho yana kike kaga sau ne zo cika kuɗa kuɗa kuɗa a a wannan banda shi ku sake shi ya ce amma da ya leƙa ramin jahannama ya ga waɗansu mutane da ya san su a duniya kawai sai farka kaga bacci ya ƙare ko ko za ƙara bacci ai ba sai sallah kuma yi sai sallah ya salata ya tsaji fari kwarai da gaske da gari yawa ya zo ga manzon Allah domin ya ce abin da ya faru shine kullum in aka zo masallaci da asuba manzon Allah yana zaunawa bayan an gama sallah sau ne ya manzan Allah na yi mafarki kaza sai fassara masa ya manzan Allah na mafarki kaza fassara shi maka ce shi ma Allah sa yi mafarki sai mafarki kuma gashi wani iri gaba ɗaya tsorata ya ce ya manzan Allah gafa abin da na gani ya ce a ni'imar rajul abdullahi ma dalla da mutumin kirki abdullahi ina ma a ce kana sallar dare wannan abin da ka gani wutar jahannama ce kuma kai baka cikin su to amma dai da hage da sallar dare na ba za ku gane to kaga jahannama suka ce rami ce to ita kuma aljanna tana sama tudu ne to amma an kabar filin hisabi ka kana kaddara abu kamar haka ga filin hisabi ba an gama hisabi ba to ko wuta ko aljanna ko to aljanna kuma sai tana sai ka wuce jahannama to kuma rami ne haka bai Allah ku ba to ya saka gada akai shine sirati sashin fado ta gada akan wutar jahannama na ramin jahannama ka gada kuma ka wuce za ka wuce shan gwargwadon aikinka in mutumin kirki ne mai bin sunna ne sai kawai ya wuce lami lafiya wani ma sai an shiga da ta shi ai an ce mar akwai sira'i to bai ganki ba da ka gode wa Allah ka wuce dan wani zai wuce kamar walƙiya ne kawai bai san wala kawai ba ga wuce ya an gama wani zai wuce kamar kucewar iska sha ya tafi kawai wani kuma a guji wani kuma da sauri wani tafiya normal wani kuma da gallafe da jan kafa da ana yaguno shi yana kwacewa akwai waɗansu kalalil ubiyoyi suna cikumo naman jikin mutum a cikumo kuma sun su kowuya ya fincike naman yi haka dai samu ya wuce to haka dai da shi da karkasha afirka za kama na fata an gane sannan kuma kan sira'i ya ce wani bala'i ne in ji manzan Allah akwai an saka ga amana ga zumunci an musu kuma surori sun tsayar kafafuwansu ba wanda zai wuce ta tsakaninsu in yana cin amana ita ce ya Allah shi wani macin amana ne ni ban yadda ya wuce ba kada ta turahi sai jahannama Allah ka tsare mu ina sa Allah ubangiji yake cewa wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma wa da zalimin fiha jisiya ba wani dan adam fati sai ba ta kan wutar jahannama to shine siradi kenan amma mutum zai wuce ne gurgurdan aikinsa in mutum ya ba Allah yadda ya kamata kamar walƙiya kawai babu har ya wuce kayansa Allah ka saka mu a cikin su manzon Allah yake cewa ni kuma ina ƙarshen sira din ina tsaye ina cewa rabbi sallim rabbi sallim Allah ka kiyaye al'ummata Allah ka kare su Allah ka shigo da su lafiya to kun bayan an haye siradi zalla na mana maraba yana sannun ku da zuwa a zo a cikin sara sai kuma ya ga an turo waɗansu mala'iku suna kore waɗansu mutane cikin mutanensa sai ce wa'annan fa ummati ummati al'umma ta ne ga alamun Allah gurin alwala suna kalli sai su iya al'ummar ka ne amma bayan ka bar su sun bar sunnar ka sun yi bid'a sun kirkiro suna da su shikenan fasuhukan fasuhukan ma'ana a kora su a yi nesa da su in manzon Allah ya kore ka a tawagarsa to na zaka tafi jahannamin da ma gida biya lahira babu na uku shi sa wallahi ka bi sunnar manzon Allah Allah ka tsare imanin to sirai wata rana manzon Allah na kwance a gidansa ya sa kanshi a cinyar nana ake ana bacci ita kuma ta fara tanin lahira kawai tashin kiyama hisabi kaza kaza kaza kawai sai ta fara kuka sai hawaye bata an karba hawaye har dullu ya taba fuskar manzon Allah mai albarka sai ya ji an taba fuskar sa ruwa ta fuskar sa ko sai farka sai ga suna kuka ce me fara Aisha lafiya me aka miki tace ya manzon Allah yanzu tashin kiyama ku manyan bayan Allah za ku tuno mu matanku za ku tuno mu ya manzan Allah sun da gyara zama sau da bar magana ce ka tsaya ka zama maganar manzan Allah ba kar wani dare ka ba ya ce maka wai idan ka bi shi za ka tafi aljanna wallahi ƙarya yake dama labamu labarin su wa qala alladhina kafaru tabi'u sabilana wal nahmil qadayakum ba ga Allah faɗa ba ya ce wa mahum bi hamil min kadawahum min shay'in innahum lakazib wa la yahmilunna asqalahum wa asqala ma asqalihim ƙarya suke wallahi duk wanda ce ma ka bi shi shi ka shiga aljanna wallahi ƙarya yake manzon Allah kadai ake bi a samu aljanna duk wanda ba manzon Allah ba wallahi wuta da tafi babu ko shakka wallahi dan wuta ne shi zalla sai gyara zama yace na na Aisha ko yace ya Aisha amma a gurare kamar haka ba wanda yake ta dan uwansa kaga nuna maka ya tauna tsakuwa dan ya bawa aya su ta ce masa ya manzon Allah za ku tuno mu kuwa mu matan ku sai ba ta wata amsa ta ilimi wanda ta girgiza jin mai imani yace a gurare kamar haka ba mai tuna kowa kuna ganewa kenan har annabawa ba sa tuna kowansu sai sun gama wuce gurin tukunna yace lokacin za a zo a ba da littafi baka san matsayinka ba kan abada ko don mutum bai sanar da ba sai an baka a hannun dama shine za ka yi murna kai shewa ka ji daɗi ka ce ha umu ƙura'u kitabiya ya ku jama'a ta ga littafin na karanta kamar dai a secondary school in araba results ɗalibai sun gama jarabawa an kawo result araba musu wanda ya duba ya ga 50 wa 50 ya yake ihu yake ya jefar da abin ya dafa da rigarsa ya daga kafaɗarsa eh na yi wuta ya yi kaza ba ka bane yawwa an yi kaza sai wulla ungunan kurtu a wulla gashi ba haka bane amma ga mutum ya karba sai ga kawai 20 over 50 kawai sai ta haku ne ta sai jefa ta cin aljihu ba zai nuna ba yi saboda ya san akwai ran yawa ne to kyama ma haka ne ina fata an gane e to a wannan lokacin ba mai tuna kowa kowa ta kansa yake sai lokacin da za a zo a ma hisabi baka sani ba ya za ma hisabin hisaban ya tsira ne ko kuma ya za a yi yace sai kuma lokacin hawa sirati kowa ta kansa yake manzon Allah ne kadai sallallahu alaihi wasallam yake karshe ke tsaye yana rabbi sallim rabbi sallim rabbi sallim shi babu ashi karshe ne an gama yi saboda ka sira'i bala'i ne kuma za a kutanta cewa wani a wata gada ce aka ce kaifinsa ya fi kowane ila wani kasan ne kaifi a duniya siriri ne mai kaifin bala'i kuma dole sai kowa ya taka ya hau a nan ne wanda yake bin sunna sai Allah ya sa masa haske a gaba da bayansa ya wuce lafiya kalau wanda kuma yake digiri digiri sai a saka masa duhu baya ganin gabansa ko kaɗan ma Allah ka tsare imanin sannan mai cin amana ba zai wuce ba mai yanke zumunci shi ma ba zai wuce ba da haka mutum sai kowa ya gyara ya bi Allah da manzansa a karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wai ko ina ne wayan tahil mawqiful a'zam sai ya zanto karshen wannan taron da za a yi an zo karshen sa istikrari ahli janna fil janna idan ya zanto yan aljanna sun dawwama a cikin aljanna Allah ka saka mu a ciki mana taron tashin kiyama lokacin hisabi yana karewa domin an gama hisabi yan aljanna sun tafi aljanna Allah ka saka mu a ciki za a ce musu kuma kuludun bila mauti ku dawwama a ciki ba mutuwa a ciki Allah ka saka mu a cikin su yace wa ahalin nari fin nari su ma yan wuta an tura su ta Allah ka tsare mu yace wa zalika li adillatun naqliya wal aqliya ataliya duk wannan abin da malam ya kawo ya ce za ka gane shi ne saboda dalilai da hujjoji na ilimi an naƙaliya na ƙur'ani hadisi maganganun magabata da kuma al'aƙaliya wanda suke na hankali al'atiya masu zuwa sai adilla an naƙaliya hujjoji cikin tashin kiyama shine ce ga hujja ta farko daga cikin hujja ta ilimi yace ikbaruhu ta'ala an zalika fi qawlihi ubangiji ya ba da labarin tashin kiyama a inda Allah yake cewa ko lokacin lokacin yana da yawa da yawa ko a tsaya haka ko babu damuwa shi ba ma abu da yake ne kuma fahimta mai aiki da shi Allah saka albarka shi kafin mu tsaya a karatu akwai wanda suka ta kawo maganganu suna san addu'o'i jiya ma kun da ya mun yana suna neman bara addu'a ga bakin yan uwa akwai dan uwansa da bashi da lafiya na kuma fama da jikinsa to muna musu addu'a Allah warkar da su marasa lafiya masu bukatu na alkhairi kuma Allah ya biya musu mutane da yawa suna ta yi aikowa suna san addu'o'i kuma mu ma kowa na san addu'a aiko to muna addu'a mu yi addu'a kuma yanzu ko me kace to bismillah ya alaikum idan mutum ya samu karuwar yara da yawa na wata tambaya ke an masa aihuwa yara da yawa to ya zai musu sai kowa hudu ba ko me hudu ba mata kunna ko ba shi bane me hudu ba din to zaka ce innal hamdalillah ne na hamduhu wa ko kuma ya zaka yi suka ce kamar da ibn qayyim ya kawo al-tabu za tabatul mawdud da kamal mawlud ko yake cewa shine zaka dauki yaron da aka haifa maka aka baka shi sai ka masa addu'a addu'a ta neman tsari da zuwansa duniya da yayi darul bala amma ya neman tsari da kariya na Allah ya mar sauki ya kare shi daga shedan da shi da zuri'arsa kamar yadda matar imrana da ta yi wa ‘yarta addu'a bayan ta haifata ko ta ce ƙalarabbi inni wa za su ha'unsa laisa zakaru kal'unsa wa inni sammaitu ha maryam wa inni wa idu ha bika wa zurriyati ha min shaitanin rajim ba ka sai ba to sai kai ire-iren waɗannan adoyi sannan me yake ce kudu ba suka ce shine kai wa yaron kiran sallah a kunnen shi na dama haka suka kama malamai tare da cewa wasu malamai suka ce hadisin da ya kawo a kiran sallah a kunnan dama ai kama a kunnan hagu suka ce akwai rauni a cikinsa to amma dai ala ayi halin suka ce hikimar shine ya zanto abin da yaron ya fara ji a duniya a cikin kunnensa shine kalmar tauhidi irin suna ba tauhidi bane gaba daya ciki tauhidi ne kudu ba da ake faɗa fa ba wai zaka zo ka ce kaza kaza ka gama kuma ka ce sunan ka mudi a ba haka bai ka faɗa ina faɗa su kan bayan abin da ya ce maka to malam na masa kudu ba da suna wani zan ga canjawa a wasu tambaya da haka to ba sai ka faɗa masa sunansa ba shi a kunnensa dama su kudubar shi ne ka masa addu'a na farko kenan na biyu kuma kiran sallah da za a masa dan yaji kalmar tauhidi a cikin kunnensa an nakala masa ita shine suka ce hudu ba wannan shine kawai daga kun yara uku aka haifa maka lokaci daya kowanne suka manna shi daban-daban haka ya kamata kowanne suka masa nashi saboda Allah ya baka babban aiki sai ka roƙe shi kuma ya taya ka sai ka ta fama sai Allah ma albarka ya sa maka kuma su zanto mutanen kirki amma ga san mutane da yawa muna da kaman ganda ne kuma zaka ce baka sani ba sau da haka za a insha Allah wallahu a'ala a'a shi asalin ma Hassan da Hussein ai ba ɗan tagwaye bane asalin Hassan da Hussein na farko a musulunci ai jikokin manzon Allah ne ai anna na Fatima ai sadana Ali aka haifi na farko aka sama suna Al-Hasan aka shi gurin manzon Allah ranar bakwai ga suna aka yanka masa rago ko rago guda biyu sannan kuma ya shafa kansa aka mara aski ya masa addu'a ya tamaka sunansa Hassan bayan shekara ɗaya aka kuma haifi na biyu shi ma ɗa namiji aka kashi ga manzon Allah shi ma ya masa irin yadda aka yi wa Al-Hassan ya sama suna kuma Husaini ba yan biyu ba ne amma shi Hausa Fulani saboda suna ƙaunar manzon Allah duk abin da suna so na fata an gane shi yasa duk wanda ya taimaka maka san annabi ya ma ƙarya hira ku tafi lahira a muku hukunci da shi domin kai ka ga duk aunar manzon Allah ne a jinin kama asalin bahaushe hausa fulani yadda suke rayuwar su inda musulmai ne suna son manzon Allah sama da komai a rayuwar su kina ga wani mutum magidanci ya yafi ƴaƴa goma duk maza duk sunan su Muhammadu Muhammadu Awwal Muhammadu Sani Muhammadu Salisu Rabi'u Khamisu Sadisu Sabi'u Saminu Tasi'u Ashiru duk Muhammadu ne fa wannan ba karamin manzon Allah bace na ba ta an gane to yasa ce aka dauka cewa wa'annan jikokin manzon Allah sai ka dauka kaman MB ne shi sa Bahaushe sai dauka ma daga haifi MB tsabar yana son manzon Allah da ahlul baitin manzon Allah ba su da suna ma sai kawai Hassan da Husaini to amma ya halatta kan aka fa maka MB ka zabi sunan da kaga ya dace kake so ka saka musu ya halatta ya halatta kuma za ka halatta ka maka da daya ka tafi sunansa Hassan ya halatta a yi fita ka tafi sunansa Husaini ya halatta na fata an gane so haka shine abin insha Allah da haka ya halatta ka tanda musu sunaye ko kuma ka samu su yan biyun madin da kake so da kai babu laifi illa dai manzon Allah ta zaka suna ka samu suna mai ma'ana wannan tashin kiyama kirin suna ake za a kira ka da sunan da aka haife aka sama a duniya da shi za a kira ka a lahira kuma da yawa sahabbai da yawa manzala canja musu sunan nakin su saboda munin sunan ko rashin kyansa ko kuma sunan akwai tsarkake kai da yawa a ciki misali wata sahabiya matar manzala ce ma mai sunan ki barra ne yawan bautar Allah ce a bal anti zainab saboda akwai tsarkake kai a ciki ina fata an gane amma ta mai sunan sa ta sunan saifullahi kaga wannan akwai wani abu kamar na wani yau a kai sunan sa kai ku san suna mai daɗi haka dai ko na annabawa ko sunaye irin su Abdullah Abdurrahman da sauransu to ai wannan malaman lokacin kawai garada ne bai san ma asalin ma'anar kalmar da ya faɗa ba sai ta shi masa aihuwa sunan a ƙur'ani yake buɗewa sai ɗauki ƙur'ani ko sai buɗe mai sunanta lantana ta mai ma'anar lantana kaga dameji ne na taɓa ganin babban mutum a dama turma sunansa yas'alu yas'alu sunansa yas'alu sai nake ce masa abin nan ya salisu yace ba san sunansa ba fa yace shi ba san salisu ba muke ta masa ya salisu mun dauka ya salisu ne a shi sunansa na asali yasalu to kage haka ne ya sunanta alhamdu idza waqa dai akwai sunan mutane irin wannan abu to nan kuskure ne to nan koda daga baya ka canza sunan ko kai ne zaka canza da kanka daga baya ka girma ya halatta eh a ba wani yanka sunan ko zaka canza ya yankan ka daga kayan ka ai ba alakar cewa na biya canja suna kuma ya sake yanka ba a sakitin sunan kawai shi ke ana yanka ne in ji wasu malamai in har ba a yi mutum yanka ba wasu kuma suka ce a in ma ya sati uku ba a yi ba kawai ya faɗi wasu kuma suka ce a ko shekara nawa ne zai iya yi wa kansa yanka in ba a mar yanka san da aka haife shi ba ina ba ta an gane to wannan dai shine Allahumma dina fi man hadid wa alaikum salam na me basiru to sunan waye basirun ehe a kuskure ne kuskure ne inda suna lana ba ka faɗi sunan kai tsaye ba sai da ka sa masa abdul sai ka faɗi sunan kaga bawan kaza kenan misali ar-rahman sai ka ce abdurrahman kaga ba ka ce rahmanu ba amma ko ana faɗa amma dai ba ka faɗa ba daidai bane dan rahmanu Allah ne amma abdurrahman kaga bawan Allah mai rahama kenan abdurrahim abdussalam inda ya tabbata sunan Allah ne to ya halatta kuma ka sa yaranka suna abdul wanne ka faɗi sunan wannan kalmar ya halatta wannan ya halatta insha Allah na fata an gane to sai mu yi addu'a ko Allahumma hadina fi man hadait wa atina fi man afait wa tawallana fi man tawallait barik lana fi ma a'tait wa qina sarif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi bil haqq wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullah